الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة واندا كي انقل كركدا أبرن دمغرم جمهورية النجر يومنا ثلاثة 28 ga wata na jima'a ula hijira shekara 442 wanda ya dace da 12 ga watan farko shekara 2021 insha Allah yau za mu yi darasi na 52 cikin littafin bulugul maram darasi na 52 insha Allah muna cikin kitabul jana'iz abinda yake da alaka da mamaci tun daga shahi ido magana ta wanka da lakawani da sallah yanzu mun zo bayani a sati da ya gabata hadisin huzaifa wanda ya bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanar da mutuwa irin wannan da aka ta ta jahiliya ta daga yabo wani dan wani manya dan waye ya rasu shi yasa ba wannan shi Hafiz bin Hajar sai kawo ruwaya ta Abu Huraira wadda take bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar Najashi dan ka san kenan hanin da aka ce an yi na sanar da mutuwa na shaida mutuwa ba kurin ba cewa wani ya mutu bane ba aka hana a irin abu ne sananne a wajensu idan mutum ya mutu ana yawo wuri-wuri kororo-kororo ana wani dan wani jikan wani wani kaza ana fudin ababen shi Allah mai cikawa irin wannan ne kenan hanin ake nihi da shi amma cewa wani ya rasu wannan ruwaya ta wanda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo hadisin Abu Huraira ya ture maganar hana sanarwa kurin dan ga Annabi ya sanarwa haka kuma irin abin da ya wakana a muta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki zaid da ja'far da abdullahi bin rawaha a komandodin yakin muta to aka ga bayan an yi abin da aka yi sun yi shahada zaid ya shahada shi ja'far ya yi shahada abdullahi bin rawaha ya yi shahada khalid bin walid ya doki jagoranci da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo akan minbari yasa aka kira aka zo aka taro a Madina tsakanin Muta da Madina kilo wajen 1100 da wani abu tsakanin Muta da Madina kilo 1100 da wani abu amma manzana zai tara sahabbai a Madina yake ba su labari dalla dalla abinda yake wakana a saman fagen yaki na Muta ya ba su labarin cewa zai ya duki jagoranci ya yi ya shahada ku roƙa mai gafara ta Allah Allah gafara ta mishi bayan shi Jafar ya ɗauka ya yi ya yi kaza shi ma ya yi shahada ku roƙa mai gafara ta Allah fastaghfiru lahu haka ba ta labarin Abdullahi bin Rawaha ya duki jagoranci shi ma ya yi ya yi shi ma ya shahada dama su ne uku mazana ya kawa a komandodin yaƙin mota wani zai da kai ne in ya cika in ya abin shi a sa ja'far na biyu kuma tukwa labin rawa na uku bakin na annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam kuma kimar Allah haka aka yi ɗaya bayan ɗaya wayannan komandoli duka Allah musu cika yace amma bayan wannan hukun Khalid bin Walid ya doki jagorancin runduna ta musulmi a ce ana ana ana annabi mai suna sai ba min sufillah takobi daga cikin takubban Allah ya doki jagorancin musulmi wanda dai abin da ya kana kaga nan ai sanarwa ce ta maganar mutuwar wayannan sahabbai guda uku a lokaci guda kuma ya nema a musu addu'a haka kenan babu lahi maganar wani Allah mai cikawa ta aje a sitara ko aje a binni kuma na shi ma wannan kaga na jashi annabi ya wannan sanarwa dan aje a tare a sallah duk da Allah mai cikawa a garin nace a kasar Habasha ya ce ya mutu a tsakiyar mutane kahurai amma kuma annabi shi shi musulmi ne nan shi magana ce kaga ya mutu a ƙasa ce ba shari'a ta Allah ba kawurci ce kuma shi ne shugaba ma gaba daya amma Allah san uzurin shi daga addini ba addini da kawai Allah zai baka wahala kace ka jiya kaga dai a cikin shi ne shugaba ma gaba daya kuma daula ce ba islamiyya ba annabi ce ya mutu a tsakiyar mutane kawure da yake abin da zai iya kenan bai iya juya abin amma ba ce ba ce ba ka hurta a har annabi tare musulmi a madina don muhimmancin shi aka yi sauhu a madina aka yi sallar gawa ma za ce a ka mutu ma ce ma ka mutu ka ka daular salama ce ka ka hurta ma ce jinin kamar halitta nan ka tsaya daular salama daular daular ba take ba ba ba musulma ba to wannan kaga shine shugaban gwade ma bayan shi akwai musulmi suka dauki su Jafar ba ta suka zama ba shekara na shanu suka tun annabi ya makka maza na hayi hijira suna nan habasha suna addini suna karantarwa suna da wasu har manzon Allah ya je aka aka badar aka aka handa aka yi sai an kare ma wannan suka dawo Khaibar suka zo Madina kullum musulmi Allah ya san abin da kake iyawa kai abin da kake iyawa din da kake kai bakin naka amma cewa ka huda mutum daga musulunci da irin wannan ababan kurin da ra'ayi haka halatta jinin shi wannan sa kuskure ne ba karami wallahi a takaice dai annabi ya sa an mai shalla ga gawa a Madina wannan shi na ta aka aka shar'anta salat al-ghaib salla akan wanda bina idan wani ya mutu namu a wani wuri wanda mun tabbatar ba mai sallah ba tunda muke zamu iya sau ko a ina mai sallah mu kalli kuma kibla bayan da yake ba mun sallah ta gawa wannan shine abin da musulunci ya tsara kenan sai hadisi mun zamu tashi na farko a yau yace wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم cewa billahi bin abbas ke ba labari yace yaji kunna shi kane yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam iya fadar cewa ma min rajulun muslim ya mutu babu wani musulmi da zai mutu ba mana mutum musulmi da zai mutu فيقوم على جنازته 40 رجلا اسام متم 40 su tsaya akan gawar shi mana sai sallah ke ta gawa amma kayan a kawo fadalal sai aka wadi sharadin wani mutane ne ake magana 40 ba kowa da kowa ba sai ce wayannan mutane 40 wayanda la shirkuna billahi shay'a ba mushriki a cikin su in dai musulmi ne ba mushriki a cikin su mutum arba'in suka ma sallagawa muwahidai illa shafa'ahum Allah fi sai Allah ba su cetonka ma'ana addu'a da suka yi Allah zai amsa Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allah gafarta musu Allah ka mai gwami Allah zai amsa addu'a su akan ka in dai muwahidai ne ba mushrikai ba wannan ruwa ta Imam Muslim wa an samurata bin Jundub radiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة على مرأة ماتت في نفسها فقام وسطها متفق عليه سمرا كبال لبارن تشيوا ناي صلى بايع النبي صلى الله عليه وسلم akan wata mace wani matan mata fi nufasiya ta mutu a cikin aihuwa ke irin dalilin aihuwa ta mutu a kan gwiwa faƙama wastaha nabi ya tsaya a tsakiyarta wajen sallar gawa wannan ya kawo maganar akwai magana masu ganin cewa a mace ina ne kanta ba kamar da a malikiya ma suna cewa mace ce za a tsaya kusan kanta namiji a tsakiya alhali ya saba ma nassin zahirin hadisin wanda yake a aikace a nan sallallahu alaihi wasallam haka bai gaskiyar maka abin da ya tabbata a nan sallallahu alaihi wasallam namiji ne ke tsayawa kusan kanshi mamace yana tsayawa a tsakiyarsa shi ne tabbata hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tsayawa a tsakiyar mace namiji a daidai kan shi kuma wannan ruwaya muttafaqun alai kenan Imam Bukhari ya kawo Imam Muslim ya kawo duk da wani bayan suna ta a tsaya a tsakiya ta yi kai su na uwa da na karin bayani amma a sunna kun ga abin da ya tabbata annabi ya tsaya ma wani dalili ne wannan ma ne ma suke ka bayanin a an gano tsayawa tsakiya ya kare ta dukkan abubuwa bayan nan dai shi dai ba don wannan ba abin da za su a yi shi gudun sunna haka manzo ana zama haka yayi aikace ya tsaya tsakiyar mace dan ba ina ga cikin karatun akan mutanen Albani ya kan ruwaya namiji shi kuma ya tsaya akan daidai kanshi abin da ke sunna kenan wannan kenan duwannan abinda ya damun duk abinda ke da alaƙa da sallar gawa da yake kawo ana yanzu wannan ruwaya sai ta aisha ya ce an aisha ta radiyallahu anha qalat wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala binai bayda fi almasjid rawa muslim aisha radiyallahu anha ta yi rantsuwa da Allah sai wallahi na rantsi da Allah لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيداء بن النبي نارن سيد الله manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan diyan baida a biyu da kuma masu ganin mas'alar magana biyu sahal da suhail bin da tabbata da ɗaya ne a cikin gaskiya magana gama ruwayoyin ɗaya cikin ɗayanta sahal da masu suhail ya shi ne ɗan ya mata kayan ma wannan lokacin kenan annabi ya yi sallah ga wannan yara ɗiyan baida da da wannan hujja ce aisha ta wannan magana hada rantsuwa da ya kawo magana aisha da lokacin da umar da allah bai cikawa cikin alifobi da ta sa ta ce a kamuna gawo shi mun sallah sai suka hada maganganu sallar gawa a masallaci sallar gawa a masallaci ya za a wasu kamar ha aisha abin ya kai kunnanta na an aibanta ta ta yi sallar sin sallar gawa a cikin masallaci sun ajiye gawa a masallaci in suka ce me yasa mutane suke suke aibanta abin da ba su masani akan shi suke gaugawar kawo laifin mutum sai ina ga kwarai ko mu cika gaugawa ko mantuwa kai kan labar shi ta kawo magana na rantsi da Allah manzo Allah bai ma wannan bayaran sallah a cikin masallaci manzo Allah yayi kina me matsala ba wani matsala yin sallah haka Abubakar kuma da mai sallah a masallaci Umar sai wannan wannan cikin Suhaib ne mai sallah cikin masallaci da abin da yake ba wani matsala dai cewa abin da yake tabbas mutum ko ya mutu ba na jasa mani mutum bai zama na jasa nan ya mutu shi ne masu kara yin wai ba ta masallaci suke magana in ta kama duk da mahiyo a yakan yi a wuri na musamman na yin sallar gawa amma kuma ya halatta da yin haka je in ta kama aka yi ba yi lahi ba wannan ruwa ta imam muslim in hadisin aisha radiyallahu anha وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة نعم أبندا يكي رواية شي عبد الرحمن بن أبي ليلى yace dai ibn arqam ya idan iya sallah ta gawa matattun mu yana yin kabbara hudu haka yake yau da kullum wurin rannan wa innahu kabbara ala janazatin khamsan sai suka ga an kawo ta gawa ya mata kabbara biyar maimakon hudu shi abdurrahman ya ce fasa alu na mai tambaya me yasa kenan hudu muka sani kaka biyar me yasa sai ce mishi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha manzon Allah yake yin kabar yake yin kabar biyar shi ma iya biyar nan kenan iya tabbatar mai kenan kabara hudu akwai ta amma annabi har biyar yayi zamu gama sama da haka kai muka da ruwa ta gaba wa ana ali wannan da ruwa ta Imam Muslim haka Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah wa ana ali radiyallahu ta'ala anhu annahu kabbara ala Salih bin Hunayf sitta wa qala innahu badari sai tana alama an kame wata gawa sai suka yi mata kabbara shidda dole sai tambaya me yasa haka sai innahu badariyun albadan manya ne wannan iya karanta da cewa kenan kabbarori akan ƙara akan hulba lahi bane ba wannan hadisi matsayin shi ne ya ƙara kuma wancan ruwa ta sama ce da da manzo Allah ya ya kabara bai ba don komai gurin dan manzo Allah yakan yi biyar amma ci abin da aka yawan aikatawa yau da kullum kabar hudu aka yawan yi haka manzo Allah kanshi hudun ya yawan yi haka nan halewu da suka amma suka yi sama da hudun wani lokaci ta samu karara cewa ruwaya hattara an samu yayi wani lokaci hattara amma ba an ce bakin iyakar ta tara ba samu ba sama da haka ta samu lokaci wanda limami dan gargajiya ya dawo da sunna an zo wannan malam bashi dan gane gidan labarin farkon sunna a Togo irin wannan manzayin kai aka zo ahlus sunna ne wurin tsakanin gargajiya suka hana mai sallah su wasu mai sallah ashe limamin nasu bai sallah da gawa sai ya shata a kyale sai ya kyale ka ayar gima a shi mun ana rikici shi suka dangana shiga bai da gurin sai ya shiga sau liman shi kabara daya Allahu akbar aka jima Allahu akbar kai da daya biyu uku hudu biyar shidda kabara bakwai aka yi ta takwas aka yi ta tara aka yi goma sai da aka sha daya liman ya katsaya sai a cikin mamun gare da shayi liman ta isa a nan ce sai suka ce sau ko zo kuma su kuma ga dama su ya kai su hali suna sai suka ce sau kuma sa sallah sabuwa kuma ya ka zaka sabuwa sallah kuma kai liman da bi iya sallah bi sallah kawo ba ya suka sau kuma ba iya ba kuma kiwa ce kuma alama bai alama bai taba yi ba kuma da lawa da iyawa da ya kara mana kalji da zai kenan abinda aka samu a sunna ya tabbata kabara iyaka kololuwa tara an samu mutaran yayi nan kenan iya kutum cewa haluccin kari akan hudu an kara ballahi akai ba wa an jabir da wannan ruwaya tarawus ibn mansur kuma a cikin ruwaya ko cikin sahih bukhari sayyidina ali yayi kabara shidda ga wani ya ce mutumin badar ne وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التقيبة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف جابر كبار الأبار تشيوا كمان ديك رواية أنتي منزان صلى الله عليه وسلم يلا ينكبر أكن قاوم وكبر هدوء ya karanta fatihatul kitab a kabara ta harko imamu shafi ya kawo ruwaya amma isnadin ta mai rauni kan muka bayani a baya cewa ruwaya da hadisi mai rauni iya raunana maka wannan labarin da ya zo ta wannan isnadi baka iya hukumci kai a karan kanka cewa wannan abin da hadisi ya kawo babu shi ko daga kwata-kwata aka ture shi yakan yi a samu wannan magana ta wata hanya daban sai ta kenan ba maganar kowa ba ce ba don kai da ka tsaya a nan kurin wannan hadisin bai inganta ba za mu iya neman wannan magana hukumcin wannan to akwai shi addini ko babu shi yin kabbara yin fatiha shi yasa ya kawo maka hadisi a gaba wanda kuma imamu bukhari ma ya kawo shi wanda yake kawo wannan hukumcin da wannan ruwa ya ta kawo na ce isnadin ta bai inganta ba sinadarin labari ne ake yi yau abin sananne ko a cikin al'umma za a yi wani abu tabbas an yi shi a kawo wa a kawo mutane labari kai wanda ya kama labari in ka san daman wani ne makareci ne ko mai kwashe-kwashen magana kaga an yi abin ko amma idan wani ya kama ka yarda kaga sai ka ƙara bincike amma kaga kawo dan wani ya kamata duka barin kai ya ce ba yi ta ba iya ka samu magana a wata hanya ingantatta mutumin kwarai ya kama labarin irin wani masala ce ke da an ce kaza da zai nan da ba ba a yi turu hukuncin kai tsaye sai an nemi malaman hadisi in babu wannan masala ta kwan a yi magana kan wani abin babu shi to shi yanzu ana ya karuwa ya abu bin hajar ya ce wa an talha bin abdullahi bin auf radiyallahu anhu qala صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة النفذي لتعلموا أنها سنة talha bin ubaidillah bin abdullah bin auf yake cewa nayi sallah sallatu khalid bin abbas nayi sallah bayan abdullah bin abbas ala janazati akan wata gawa nayi sallah kuma a bayan shi kare bin abbas shine liman faqara fatihat alkitab sai kan da fatiha kin fatiha zakar da fata ta kitab kenan a bayyane da asali salagawa ba a bayyana karatunta illa dan karantarwa to nan karantar ta Abdullahi bin Abbas ce da ya kare sallar yace musu na ya haka li ta'lamu sunna dan kusan da cewa anha sunna yin karanta Fatiha ta kitab a salagawa sunna ce kaga ai a can idan kuma abin sananne duka wajen malaman hadisi idan sahabi ya ce kaza sunna ko amirna ko nuhina ko mina sunnata kaza wani a hukumce wannan magana da ya hodi tana da alaka da tushe na annabi sallallahu alaihi wasallam so kenan ko da wacce ruwa da muka bata bata mu doge da ba muka yi hujja da ita wajen karanta Fatiha a cikin sallar gawa to ga ruwa ji marfu'i na ibn Abbas kuma ya ce cewa iya daga cikin sunnar karanta Fatiha til kitab a sallar ta gawa na wanda karanta cikin littafin wannan littafin na Albani a kamar da naji nashi da ya kawo hatta da sura annabi kan karanta har sura yakan karanta har sura yakan karanta kenan dai ya tabbata don mas'ala wannan suka mu amalikiya suna gama sam sam lahi ne ba karanta da abin shi Qur'ani game da gawa ko a sallar gawa ko a ina ko a makwantan ma daga suna karantawa wannan ana karanta yasin ana karanta baraka ba malikiya bace ba malikiya babu wannan abu kurin sun ga dai a wani wuri ka dauko kuma an samu gawa mai meko ya ce a mata tabaraka ko a mata yasin nan kaga ba wa kowa kaga inda sunna ce duk wanda mutane ya mai ya mai yasin a mai tabaraka ka taba ga an wa mai karamin kari tabaraka ko yasin ba taba gani ba sai dai wani ne wani mai matsayin alaka kenan kanda suna ta yaba kowa ita to da mun dai kurin suna wata da wanda bashi da tushe kun ba malikiya bace ba ya saba malikiya malikiya ba karanta qur'ani akan kabari ba karanta hatta sallar gaba karanta inda malikiya take idan wani abu daban ne kuma wanda ke dan sai yace wannan ruwaya ta rawahu al-bukhari imam bukhari ya kawo wannan hadisi na ibn abbas ya karanta fatiha ta kitab a kan sallar gawa سي وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي يتي منظر صلى الله عليه وسلم يا سلا كم وتقاوى الله بس الله يسوي كاري الدين شيء أسد الدين الله بس نسبهم وتقولوا أنا مجانا سنة ركيوا زي مجانا من أول قصدي ميروت يند أكيد an kare za ka ci abu ina ga abin hayi a shajarar ba ga Allah kiyaye ku Allah kiyaye addini gaskiya haka suke za a yi magana ko annabi magana kuma dogo magana kuma kun an kare kun kun sabar labari da kun sabar labari kun abin da kai sai wannan sallah ta gawa ce da manzo Allah yayi ni na ina bayan shi ne haka yace na kiyaye addu'o'in da yi da yi a wannan gawa ga addu'o'in da yi a wannan gawa yace اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار yace ga adan mana mishi Allah maka fi lahu Allah ka gafarta mishi warhamu Allah ka ji kanshi wa afi Allah ka bashi lafiya da azaba wa afa anhu Allah ka mai rangwame wa akrim nuzulahu Allah ka karrama masarkin shi wa wasi madkhalahu ka yalwata kabarin shi mashagai shi wa ghasilu Allah ka wanke wannan mamaci nan kira ta zanin shi bil ma'i والثلج والبرد da ruwa da kankara da raba duk da nau'in wankewa duka wannan qihi min al-khataya Allah ka tsarkake bawanka daga kurakuran shi kama yunqa thawbul abd min dars kaman da ake wanke fara tuwa fari ta fara ta rara a wanke ta fes Allah kame haka a wanke shi daga zurbani gaba daya Allah wa abdiluhu daran khairan min darihi Allah ka canza mai gida na lahira wanda ya gida shi na duniya wa ahalan khairan min ahli Allah ka canza mai iyalai wasu kai nashi na duniya wa adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa qihi fitnatul qabr wa azabun nar Allah ka kare mai fitina ta kabari da azabar wuta me saura shi sa wasu afuki ta tarwa a tarwa wannan bai kalan fasan bai ce wallahi annabi da yana henewa ta dama a ce ni ne na mutanen ki mu addu'a ta yadda zai ji addu'ar sai na mata ce wallahi da ma ni na mutu annabi ke wani addu'a da ma annabi ya irin wani addu'a a kaina sai da gurin a ce shi ne mutu annabi mai wani addu'a kenan wannan tana daga cikin addu'o'i da za a yi akan gawa sai kuma ga wata wa an wannan ruwa ta musulun da makaranta wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفيه على الإيمان فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده وانا رواية مسلم أربعة مسلم حق أربعة نعم إتوانا الدعاء تابيو تاي سوكي وجن تاقم شكوني بباني يموتو macece ta mutu namiji ne wane ne ta kumsa gaba ɗaya a ko ta gawa za ka yi haɗa ita wannan a waccan ita ta mai matsalar ta suke kawowa idan mace ce ka ce wa abdulha daran haram wa ala haram aliya mijin ta ne na ta duniya kaga zama ta rage mijinta sai ta ce ita yana nan mata mudifi an dan canza ta wajen in mace ce amma ita wannan ta kumshi kowa ya mutu yaro ne karami ne mace ce namiji ne wannan ta tabiyin wannan dan abin da ke ma'anar addu'ar Allah magafir li hayyina Allah ka gafarta matattunmu wa mai ka garauta mana rayuwar ya da mu basarar Allah garauta mana wa mai hitina Allah gafarta matattun mu wa shahidina Allah gafarta mu wanda suke nan kina an sallar gawar wa ghaibina da wanda ma basu zuba Allah gafarta musu wa sagirina Allah gafarta mu kananan mu wa kabirina da manyan mu wa zakarina da matan mu wa unsana da kai wa zakarina da mazan mu wa unsana da matan mu Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna ya Allah dona karaya shi a cikin mu fa ahyi al-islam karaya shi akan musulunci wa man tawaffaytahu minna Allah duk wanda ka amshi ran shi a cikin mu fa tawfi al-mana ka amshi ran shi akan imani kaga ta gumshi komi Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu Allah kaka haramta mana ladan wannan bawon Allah ana da salar da muka mishi an ce in mutace ce Allah la tahrimna ajraha Allah ka haramta mana ladanka wala tudillana ba'daha ka kabatar da mu bayanta man namiji ne wala tudillana ba'du Allah ka kabatar da mu bayan shi wannan sune mutum zai zaba idan ya kama zai sallar gawa sai kokarin kiyaye wa'annan addu'o'i ko waccan ko wannan sai kai ta irin ga zaka ce man kai kai ba kan gawala kama mace amma ce ka yi ga wani cikin ba mai wanka canza abin eh shi ne a wai yanzu waccan ai ya ka canza addu'ar ko wani wuri ka ɗauke shi ma zai mace ka ce a can da miji da miji tan duniya an ce bai cikin zama ta mace shi ne magana ke ba mata wani addu'a ha sai ka kada ka kada ka kada a mutu kurin ka ta a namiji ai shi ake san Allah ta nemi gida da gidan shi Allah ta matar ta tashi da duniya shi ne mata ba cikin wani abin amma ka ta tabi shi ce tabin ta hukumsal misalai kowanne ka huta da wanganan canjin abu illa kudin damirin alama la ta harimna ajarahu ajaraha wala ta durna ba'adahu ba'adaha kin alama la ta harimna amma ta ce ajaraha namiji ne ajarahu duk ha ce kun ha da hu ne ha hu ne kun mace ha eh mace ha namiji hi ke hu namiji hu alama la ta harimna ajaraha mace alam la ta'rimna ajruhu namiji wala tadillna ba'daha mace ba'dahu namiji kuma jama'a ne ba'dahu ko eh eh kuma zan ba'dahunna mata ne wannan dabin da ko shi dan canjin kadan ne wannan gurin wannan da kuma akalla mace yakan yi wani abu mai wahala akalla Allah maghfir lahu warham iyaye Allah maghfir lahu warham wannan miji in mata ce Allah maghfir laha warhamha kai tai har da mai kabara Allah maghfir laha warhamha Allah maghfir laha warhamha shikenan ka samu addu'a a jumulce wacce wannan ke wannan kin ba lazim bace ba dole yau nafasin kade zami abinda ake nema a tsarkake addu'a ga mace ta nemi gafara ta Allah illa kullum da addu'a ga ko ta mutuwa ko ta menene an samu lafazin manzo Allah ya lafazin abinda yake ciki ai na manzo Allah shi ma'ana eh sai yanzu da kenan addu'o'i ga su mutum da dama ya samu ya kaddace su sallakawa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار سيتبيو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا توفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده لا تنكر لا تكامل إيمانه wa anhu wata ruwaya daban daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a in za ku salla akan mamaci ku tsarkake ku tato addu'a kuwa wannan bawan Allah ya bukatar addu'a eh tato addu'a zabo addu'a mishi mai dan Allah ko kai Allah da neman Allah gafarta mishi Allah ji kai shi wannan rawahu Abu Dawud kuma Sawi bin Hibban da hadisin da wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu 'ala riqabikum muttafaqun alayh abinda yake ruwata abu huraira radiyallahu anhu iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya ce asri'u bil janaza ku yi gaugawa wajen binne mamaci an ku gawa yace fa in taku salihatan wannan gawa in mutumin kware ne kuka doko fa khairun tuqaddimunaha ilayhi kidan ku yi sauki ai cikin alkhairi ne za ku kai shi me abin da kira ayo gaugawa kai cikin alkhairi cikin rahmat Allah wa in taku siwa zalik in ho gawal ba ta kware bace ba ko ka doko kayan yauni yace fa sharrun tad'unahu an riqabikum sharri ne kuka sauke daga wuyan ku muta da kaya kina ayi gaugawa da kai in ma da kware ne alkhairi ne gare shi in ma na banza ne ku muta da kayan yauni wannan ruwa imam al-bukhari ya ka muslim ya ka wa anhu wata ruwa daga abu hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalli alaiha falahu qira ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العزيمين متفق عليه ولمسلم حتى تودع في اللحد وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يسلي عليها تسلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراتين كل قيرات مثل جبل أحد kaji abin da yake wannan mas'ala lafazin farko na Abu Huraira kan wannan mas'ala ta lada na rakiyar gawa ko sallar gawa Abu Huraira ke bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida janaza wanda ya halarci gawa kana nan hatta yusalli alaiha hal aka ma wannan gawa sallah da kai falahu qirat kana da wani yankin lada zai siffanta ma girma ya ce wa man shahidaha wanda kuma ya halarci gawa hatta tudufan har aka binne aka yi sallah aka binne kenan har binnewa falahu qiratan iya da yankin lada manya guda jin haka sabai su kyale ba qila umar qiratan ya rasulullah wani me wani yankin lada ne gare shi kira da haka ce biyu wani irin ginin siffa ta girman wannan yankin sai a nan sai ce mishi mislul jabalaini azimai misalin girman kowane kiratkin misalin dutse duwatsu biyu masu girma yan kamar girman dutse za mu ya kama nuri wani dutse yake ni da siffan tashi yace baje muttafaqun alai yace wal muslim arwal muslim wannan lafazin da makaranta ai bukhari ya kawo muslim kawo amma na bambanci a cikin sai muslim akwai karin na man tabi'a janazat man tabi'a mashana janazata amma ka ta hatta salli alaiha wa tuda fil hadd wanda ya bi sallar gawa har aka mar sallah kenan yana da yankin lada yana da yankin lada to anan ya kawo ladan tun daga sallah har aje a dora a aje gawal a kabari da kai kidan ka kabarta na magana su gawal ladan har aje kabari ka kabarta da an sallah ka koma a araka ta hamma kwantai ta yana abu da wani lokaci abdullahi bin umar ne shi da ayin sallah yin asali ya tashi shi sai ba shi da bayan abin ba sai a ladan wa kirat kin bi ne akwai sallah kuma akwai na rakiya a ji abin ne da kai ita wala mai shamin asara lada da sai wanda suke to wannan kenan ya hada anan maganar girman dutse guda biyu amma ruwaya ta bukhari shi kuma maimakon hadisin wannan makita ruwaya ta bukhari shi ma da hadisin abu hurara ne ta nafasin yanda yazo man tabi'a janazat musulmi wanda ya bi gawar musulmi kaga ba ta mushriki ba kawuli ta musulmi in ka ladan ba ko binne kowa ba binne musulmi ka bi gawa ta musulmi kuma wannan ka bi wannan gawa imanan muhattisaba ka ji shaɗa ladan ƙarfi ne ne ka ce kudin zo da kai kudin ka shi ne dan dai kuna ganka ko irin masu neman kudin sadaka sai dan dai a raba kudi da su na sadaka daga wannan ka ji ne imanan muhattisaba ladan da aka alƙawari za a ba wanda ya ji binne gawa mai girma wanda ya ji iya mai imanin lada da Allah ya tanadi ko iya mai imani na iya da cikakken imani kan shi musulmi ne iya cikakken imani kuma hatisaban ya je wannan ya bugawa ihtisaban dan neman lada a wajen Allah shine kenan ake ba waccan garabasa da aka ambata yace kuma wa kana ma'aha tun daga sallah kana tare da wannan gawa hatta yusalli alaiha har aka mata sallah wa yufaragu min dafaniha aka kare binne wannan gawa fa innahu wannan shi waye shi wanda ya bi gawar musulmi ne mai imani kuma yayi dan neman lada kuma tun daga sallah bai barta ba har aka kare binna shine yarji bi qiratain zai dawo da yankin lada manya guda biyu kullu qiratin kowane yankin da aka ce mana ladan mithlu jabal uhud kwatamcin girman dutsen uhud dutse ne wasu wajen kilo bakwai kuna kwace yana girman gaske wadda je madina ta wannan girman lada ne kurin na wanda ya halarci gawa aka yi sallah ya yi sallah kuma ya raka ta har aka binne wannan ke kuma duk da wanda daman imam bukhari muslim da hadisan da zan ba magana daman duk ingantattu dan bukhari ya kawo musu da kaka an kare magana inganci سي وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة abin da yake wannan ruwayar cewa salim abdullahi bin umar ne baban shi kira abdullahi bin umar ki ba shi labarin shi abdullahi bin umar ce annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ababakar ya ga umar duwai nan hum yamshuna amama janaza suna tahiya a gaban gawa wajen rikiya wani shi ne cikin undagancin littafi na albani a kamata nasa ya karu wayo masu irin wannan da masu ke ba wannan ba kan cewa masa'alar an ga abubakar ko annabi kai abubakar da annabar abubakar sun yi kaza kuma ai bai ture sun yi wanda ba shi ba wannan yawo kana duk da shi a nan ya so ya kawo hadisin yana da illa amma albani da mulaci hadisin yana da hanyoyi madogara cewa ya tabbata hadisin an samu sun yi amma bai koya kuma an yi haka ba abin da ya tabbata cewa kusan ijma'i na, na malamai wanda yake abin hawa shine wannan kusan ijma'i ne aka yi kowa ya rada duk wanda yake sama to iya tafiya bayan gawa wannan kusan ijma'i na malamai wannan bai da matsala in dai dan sama ne wanda yake sama abin hawa zai tafi ta gaban gawa wanda yake da magana dan gawa domin karanta hadisi na ga a cikin gasa na motsa ne na wanda albani aka cikin cikin akamul janaiz ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce almashi khalfaha yamina wa shimali khalfa ce ce kun walakin qariba min hadin makanta annabi ce dan kawa annabi ce iya dama ta gaban gawa bayan gawa daman gawa hagumcin gawa amma kusa da gawa kenan dan kawa an bashi dama ta kowace bangare ta da makanta mutamar imam malik shi ya kawo tawilin cewa mai tafiya kamar zaman ƴan rake gawa masu zuwa neman ceto ne sai wannan su shiga gaba da a neman ceto kidan kamata su gaba wannan shi abin da yau dinki nan gaskiya ya tabbata annabi ya bada dama ya bada zabi ga wanda yake dan kawa ne ko tafiya gaban gawa ko bayan gawa ko damar gawa ko hukuncin gawa amma dan dan sama shine kama wuri wal mashi khalfaha ka rakiba khalfaha don da yake abin hawa abin gawa sun yi kokari ke na ka ɗauki gawa kai ɗan mota ɗan inji yi kokarin jan birki gabar ya sun wuce sai motar gawa ta wuce ka bayanta shi ne bin gawa tun da kana sama amma ɗan kawai ɗan da samu rigunan ya nan gaga sai ta yi rahul hamsa wa sawai bin hibban wa allahu nisa'i wa ta'i mutumin bil irsal wannan ruwa hamsa sun kawo shi ke imam ahmad abu dawud tirmidhi nisa'i bin majah amma cewa an samu imamu nasa'i ya ce hadisin iya da haka su jama'a iya da irsal da mursal ne amma gaskiya hadisin ya tabbata talabani ya tabbatar da ruwaya ta tabbata sai wa an umma atiyya radiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yuhzam alaina muttafaqun alayh umma atiyya take cewa nuhina mun ga muku idan sahabi ya ce umirna ko nuhina an mana an mana hani ko an mana umarni kun ka tabbatar cewa abin ya hoto daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah kai shike ba su umarni shike ba su hani kenan amma a cikin hadisi ya matsayin murfu'in hadisi tace an mana hani nuhina an ittiba'il janaiz an mana hanin bin gawa mu matakin mata amma wallam yu'zam alaina ba mu hani ne ba na matsi ba kenan ba na haramci ba magana kenan ba hane ba na haramci ba eh ba aikin mu bane ba aikin mata ba dan baka mata amma wai ba cewa wai in sun je lahi kaza ne abin take ne kenan duk da za mu ga bayanin karshe da magana ziyarar sama kafar gaba daya nan dai kenan ba hani bane ba na haramci na da mata sun je a wani hali وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى تودع متفق عليه رواية البخاري أكا مسلم أكاو أبو سعيد كيشيوا من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي إذا رأيتم من الجنازة إذا كوكا غاوا فقوموا تشعي ya ce faman tabi'a wanda kuma rake gawayi an je makwantai falaye jalis hata to da kakka zamuna a ƙasa aka raka gawa sai in ajiye gawa da aka zo da ita in ba a ji zama tana hannun wuyan mutane ba ka zamuna wannan masa'ala ce ta ma an yi magana da dama kanta ta magana tsayuwa ga gawa abin da ke magana tabbatatta sayyidina ali ya bayanin annabi ya kore wannan abun ya ɗauki wannan tashin ya kawo ruwaya don wata rana a wannan makabarta an je binne wani sai ga ɗaya cikin magabata yana tsaye ya ƙi zama ci zaune ba a ci abin zama ci zaune ce maka ci a ya gane shi ta ka zama na zan baka labari daga baya da ya ƙari ya ƙari ce eh da farko annan sallar salama ya tsaya ya gawa kuma daga baya zamana ya mana ulumar mu zamana a takashe da maganar zama da annabi shi ne aka ce hukuncin mansuku ne hadisin tabbas akwai amma hukuncin an shahe daga baya kenan an ɗauke da aka ce an ɗauke hani da aka yi na zama ko umarni da aka yi na tashi an gagawa an ɗauke shi yanzu kenan ya ce annabi da ya gagawa tashi yake an an zo bai zama sai ajita duk wannan annabi daga baya ya bai tashin ba ya ce ya wasa tashi kuma mu kuma na aka ce wajen magana ta ta zama an an je da ita nan ma kenan an hasa tsayawa a ce sai ajita muhimmin muka zama a takaice dai babu mas'alar hani na a ce ba magana umarnin a ce in ka zamana in ka zama lahi ne in zamana kuma dan zazu ta wucewa ba waje ka ta ce ka ce hata wuce don abin an shayi shi da haka ne amma daga ba hukunci mansuf kenan ba umarnin tashi an ga gawa tana wucewa ko ta musulmi da annabi har kirista kai har yahudawa aka ta su da bai hudu ne ma ita ai da mutuwa ce amma daga baya kenan duka ya bar tashi kawai sai da sayyidina Ali ce radiyallahu anhu sai wa ana abi ishaq kuma ruwa ce da makaranta ta bukhari muslim ya kawo wa ana abi ishaq anna abdullahi bin yazid adkhala may adkhala mayta min qibal min qibal rijlir qaba wa qala hadha min as-sunnah ce abdullahi bin bin yazid ya sanya mamaci min qibal rijlir qabar daga wajen kawawuwan kabari me yake da kawawuwan kabari inda ake ajiye kafa ta kabari daga na ake so kamar mamaci ake ake maika shi ya shiga da shi wajen kai musu kenan musu misali a nan hajjin har daga arewa bangaren arewa ake ajiye gawa ba ne muke ajiye ma'ana mai yawa sukan ajiye gawa bangaren yamma a wata ajiye daga bangaren arewa yana za a soko shi kurin zuwa kai kin daga da kawa take shi ta muke bada jalal mun daga wajen kwahuwa da ake da kwahuwa daga nake samu mace kin ya meka shi ya shiga can wajen ka duk wannan iya daga cikin kuma da ya kare ita wannan shine sunna akhrajahu abu daud wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha wada'tum mawtakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu abu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i wa sahih ibn hibban wa annahu darq tanim ila qaf abinda dai yake ruwayan ibn umar ke bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wada'tu mautakum fil qubur in za ku ajje matattunku a cikin kabari kina an doko su za ajje su ku ce bismillahi wa ala millati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ake doko mu ce amma wa ala sunnati sallallahu alaihi wasallam duk wannan ko ne lafazi ya zo akwai wanda ya zo bismillahi wa ala sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimakon milla haka sunna ko da ya tabbata dai nan masu ɗaukowa gawar an doko nan al'adunmu da an doko la ilaha illallah ila ila bishe mai kyau ba wannan ba ba wurin ne bane ba eh mu ana taka la ilaha illallah to ba ya ce ba take ba amma da ga abin da aka ce ayi eh bismillah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala sun ko ala sunna sallallahu ko sunna ko milla dinu ga ne ke lafazi biyu ne imma ka rike dai ɗayan biyu بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ko bismillahi wa ala sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka wanda kai ɗaya ne dai na aje gawa ne a cikin kabari kuma ruwaya ta tabbata dukkan ya kawo dar kutuni ya ce mauqufu ne hadisin tabbata marfu ne tabbata wa an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala كسر عزم عزم الميت ككسره حيا نعم abinda ke ruwayar ta aisha ta ba labar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya kashin mamaci kaman karya shi ne da rai me ma'anar magana yanda mutum ke da alhurma karya shi laihi ne to haka ma bayan da ya mutu daga wata adanna aka zama adanna kamar aka aka akan samu lokaci mutum ya mutu ya dan kandare haka maimakon a sa komai ko a yi tona rami daidai wurin kawo gata abu ko ya ce wa adanna kala ka to su danna shi sai su karya wasu Allah sai zan abu shi kai karaman lokaci a ba haka mutum yana da alhurma ko da mutu sai ce maka wannan karya shin mamaci da rai gaban ya mutu kaman karya shi ne da ran shi ƙarƙashin wannan cikin dukkan tauzil aka fi daga masalolin malamai aka zama na malamai na imam na majamul fiqi na rabita ko ko hatta kibar ulama ta saudiya kan mas'ala ta wani misali mutum ya mutu a yanka shi a bincike wani abu a cikin shi ya halitta ko bai halitta ba na ka targi mari daidai rasuwar saka shafar yamma wallah wanda kasa an sha rigima kan wajen a yanka a yi bincike don suka kiya kun suka ce aka aide daga baya dai suka mai kadan akwai dalili wanda na bincike ko irin constitution din abin da aka yi bincike to irin wannan da a takaice binne yanka mamaci yaya hukuncin yanka shi sun tattauna kan wani amace suka ce wannan hanya uku ce akwai a yanka mamaci dan a binciki bincike na waye kisa misali akwai sa a ci bala misali ka tushen wani irin ka tushe ne misali ta yaya aka yi abubuwan bincike don a gano wanda ya kisa da zamani ya kawo sun magana kan shi na biyu a bincika a ga wani malaki ne ya kashe shi ana samu hujja mutuwa ce don abin na bincike da bincike na bincike da jikin ɗan adam in ya mutu ana sa wani bincike na ilimi da wata gaba shi sun yi wannan zama haka sun yi zama akan binciken dashin wata gaba ta ɗan adam a jikin wani haka duk an yi magana akan magana ɗauko wata mace jinin wani a sama wani dole abin sun yi shi ko ne kuma an diba da ruran dan da amfanin da yake zauwa shi ake dibawa lalle mutum yana da alhurma musu ce wanda bai da matsala na maganar a bincika don waye kisa a gano wannan da hukumar suka yanki ta da bincike na illar cutar da ta kashe shi yawa da kwata samu wani kowa ba a maganta a gaba wannan su bai matsala mai matsala binciken jikin ɗan adam don bincike na ilimi shi ne suka ce inda har akwai wata gawa wadda ba ta musulmi ba da farko suka ce akwai in za a yi binciken da dabba shi ya yi ɗai masu bincike da yake da ɗan marya ko ɗan marya ko biri ko biri suna yana abudiyar na mutum ko suka ce inda bai yi wa kuma wata bukata ce wani cigaba na musamman a buɗe a gano wani abu daban na ilimi akan wannan wasu damacin sun ce ya halitta in akan daruwa da maganar ƙarin jini eh lalle jini ana kiran jini haramu ne sai da shi ya tabbata amma akwai bambancin maganar haramta sai da shi akwai masalar saɓanin malamai akan jini najasa ne ko ba najasa ba ne wanda ya karɗa darasinmu na alwajir kwarai mun dogon bayani kan wani matsala bayanan malamai kan matsalar cewa jini mai zuba daga jikin mutum haramu ne a ci shi haramu ne jini amma ba haramu ba ne ba mana babe matsayin na jasa a cikin mutum haramu ne ci shi haramu a saida shi amma ba na jasa ba ne shi mai alwajiri ya kawo hujjoji shi wanda ya dohata cikin cikin fuka sunan amalik na cewa magana mai karfi jini ba najasa bane ba jinin da yake najasa gangariya jinin haila na mata sun ga hujjoji misali lokacin sahabai annabi ya da rai sahabai suka yi sallah da jini na rauni da jini na yankan dabba da jini a cikin jihari bai tace ba sai kun wanke jinin ku yi sallah wani ya yanka ma aka ce da jinin a jikin sabai sai zo ya salla bai a ce dole ya wuce jinin shi sa jini yake da sauki akan a ce najasa ne amma jinin da ke ya zo zama da gangariya jinin ma'ana mace mai haila wannan shine karar haram a ce da aka ci abu da aka abu haramun ne bai matsayin bai matsayin najasa ko misali za kawo misali musu wanda musu haramun ne ko maka nan sallallahu alaihi wasallam an yi musu ya ga za su kai za su kai shara yace muku aiki da fata su ce su rasu da musu ne musu ne wa ci inna ma harama inna ma hurima akalwa cin ta aka hana ba wani ba da fata yace ku je mai ta jima ta tsaka kita kaka macin haramun ne amma ya wani shi misali misali misali wiwi wiwi wiwi drug sai ka sa alishun kai sallar wiwi alishun ka ce wace an ta kasar da najasa amma shan ta ne haramu zinariya ga namiji haramu sallar ita sai ka sallar alishun ka sai ka sallar alishun ka da zinariya ai da ka gaban ka ko a kowa zalaci to kenan akwai abu matsayin da an ce abu haramu ne bai ɗaukar hukuncin najasa kenan shi yasa suke tsaya kan cewa kenan jini haramu ne wajen ci amma ba haramu bane ba a ce ya matsayin kai ba amma bai matsayin najasa a ciki a ce ba sallah mun ga misalai da yawa ta kawo sahabin da yazo iya sallah ma iya sallah aka buga mai kibiya daya kibiya bibi ci da ba ko jini iya zuba ko ka inda zai ce ci sallah kuma yace abin sa bi ci sallah ba iya bai ci zai ne ce ko ya ci gaba sallar shi ko annabi ce ba sallah ba ta ba ba ba a jini ya zuba haka suka yi sallar da rauni a sauran su shi yasa ta ta fikin maliki an gadi ba sai akwai matsala ai ta suke wayu ufa an yasir dam kadara bagali akwai fikin maliki an gada ka lura ta suke an yi rangwame a jini kadan kamar an biyu ta dirhamun bagali me dirhamun bagali sanar misali wanda san jaki iya da wani tamfo wani kurtu kamar dala biyar haka ana kin shi ko alfadari to suna bada misali misali ce yanzu kamar girman tashkin dala biyar dala biyar haka haka girma abin da shi kenan suka samanta mana a zafin abu kenan ko a malikiya a ce jini in biyu kenan ba an ma rango mai kashi inda kashi ne ko tsari ya ma rango mai ke su ma a zuwa malikiya kenan jini bai da matsauri na najasa bai da matsala ta najasa gaskiya inda kashi ba ce kashi wani dan gudu ne ana kai sallah ka ga bai ko kamar suka sun ce an yi rango mai jini an bai tabbata ba gadi ka sallah cikin kanka wani a takaice dai muna maganar ta mas'alar jini na mimke mana kan shi maganar lajana suka ce kenan irin ba da jini halaka ne canza gaba halaka ne in akwai darura duwannan wani abu ne na darura zamani ya kawo za ka iya ba da jini za ka iya ba da gaba inda abin yar babu wata hanya sai wannan duk darura ta ba da dama ana iya sama jini na wani amma ka amshi kudi kai dan Allah kurum kakka sai da to lokaci kenan mun tsaya dai a maganar karya jikin karya kashin mamaci kamar karya shine da rai eh magana ke lahi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته